عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله إن الله سبحانه وتعالى بلطفه وحكمته وعظيم قدرته وواسع رحمته جعل هذا الدنيا دار تصبب واكتساب تارة للمعايش وتارة للمعاد ولقد وردت في القرآن الكريم وفي سنة النبي العظيم أمثلة كثيرة تؤكد الحث على الكسب وتصف الأنبياء بأنهم كانوا أصحاب حرف وصناعات برغم مسؤولية مسؤوليتهم الهائلة في الدعوة إلى الله تعالى وما ذلك إلا لأن دين الإسلام هو دين العمل ولكن العمل الصالح النافع وإيمان بدون عمل تمن وادعاء وعمل بدون إيمان فسوق وعصيان قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا والرجولة في الإسلام أن ينزل المسلم في ميادين الحياة مكافحا ولأبواب الرزق سائيا ولكن قلبه معلق بمن خلقه وسواه قال تعالى وجعلنا النهار نهار معاشا وقال سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وهذا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأن يأخذ أحدكم حبله فيهتطب على ظهره خير له خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وقد كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه يوما من الأيام فنظروا إلى شاب ذي جلدة وقوة وقد بكر يسعى فقالوا ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولوا هذا فإنه إن خرج يسعى على نفسه يعفها يعفها فهو في سبيل الله فإنه إن خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان ويقول صلى الله عليه وسلم بشأن داود عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وهذه الإشارة عباد الله إلى داود هي التي جاءت في القرآن مفصلة في قوله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل صابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير فقد كانت مهنته صلى الله عليه وسلم صناعة الدروع والسيوف أشبه بمهنة الحدادين اليوم لكن لكن فضل الله عليه عن أنه عل أنه ألان له الحديد وسخر له وطوعه كذلك تكررت في القرآن الكريم الإشارة إلى احتراف نوح صلى الله عليه وسلم لمهنته النجارة وص وص لمهنته النجارة كذلك تكررت وصناعة السفن قال الله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وأشار القرآن إلى أن موسى صلى الله عليه وسلم اشتغل برعي الغنم أغنام عشر سنين أجيرا في أرض مدين في أرض مدين قبل أن يبعثه الله بالرسالة عند شعيب صلى الله عليه وسلم ونعلم من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرعى في صدر شبابه الغنم ثم اشتغل بالتجارة في مال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها وفيما بعد فهؤلاء هم أقطاب النبوة وأولو العظم من الرسل وقد شرفوا باحتراف مهنة يعيشون يعيشون عليها وصلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم حثوا على الكسب الطيب فها هو فاروق الأمة فاروق الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يقعد أحدكم على طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وقال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأكره الرجل فاردا لا في أمر دنياه ولا في أمر آخرته وجاءت وجاءت ريح عاصفة في البحر فقال أهل السفينة لأحد الصالحين القدماء وكان معهم أما ترى هذه شدة يا شيخ فقال ما هذه بشدة والله إنما الشدة في الحاجة إلى الناس وقيل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ما تقول في من جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل حتى يأتيني رزقي فقال الإمام هذا رجل جهل العلم أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي رمحي إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي أيها الناس وهذا هو لقمان الحكيم يقول لابنه يا بني استعن بالكسب الحلال على الفقر فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاثة خصال رقة في دينه وضعف في عقله وذهاب مروءته وأعظم من, من هذا استخفاف الناس به وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى ليس العبادة عندنا ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك في الصلاة أن تصف قدميك في في الصلاة وغيرك يتعب لك ولكن ابدأ برغفيك فحرزهما ثم تعبد أيها الناس أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan godiya da dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna neman taimakonsa muna neman agajinsa da gudunmawarsa muna neman tallafin Allah muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da kuma miyagun ayyukanmu waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da su su ne cikakkun shiryayyu kammalallu tabbatattu Allah ka shiryar da mu baki ɗaya bayan haka ya ku ƴan uwa masu albarka da farko muna ba da haƙuri a sakamakon rashin fara hutuba da wuri wannan ya faru ne a sakamakon hidima da take gabanmu ta ɗaurin auren ɗaya daga cikin a ‘ya'yan ɗaya daga cikin manyanmu na wannan gari shine Profeso Aliyu Usman El Nafati VC na Gombe State University wanda zai aurar da ainihin wato yassa ummul qura Aliyu Usman El Nafati a tare da angonta a wannan masallaci a wannan dalili ya zama shi mai girma gwamna Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya da imani shine mai karɓar wannan aure ko mai ba da wannan aure ɗin to sai ya zama kamar yadda muka sani daga cikin al'adar mai girma gwamna in dai zai zo masallaci mu dai a nan ba mu san wasu gurare ba sau da yawa yakan so ya zo kafin ma a fara hudu ba da haka sai ya tambayi limami ko ya sa an buga wa limami waya an tambaye shi shin karfe nawa kuke fara hutuba ba karfe nawa kuke fara sallah ba a karfe nawa kuke fara hutuba karfe kaza to zai zo daidai wannan lokaci don ya samu cikakkiyar hutuba sannan ya saurari nasihar da liman zai yi sa'an nan kuma daga baya a ainihin wato ta da sallah wannan shine al'adar mai girma gwamna kamar yadda mu muka sani kuma kamar yadda yake zuwa mana nan ba ɗaya ba ba biyu ba to wannan karo sai ya zamto ya shirya zai taho to sai mai girma gwamnan jihar yobe alhaji mai malabu ne ya kira shi cewa shi ma yana da dangantaka da wannan aure kuma zai zo domin wannan ɗaurin aure don haka fafosili ya taho ne domin zuwa ɗaurin wannan auren don haka gwamna da kanshi ya kira ni bai sa wani ya kira ni ba ya ce yana roƙo a roƙi al'umma kuma a roƙa masa don Allah a ɗan ɗaga ƙafa a bisa yadda aka saba saboda bai so ya taho shi gwamna na jihar Yobe ya iso babu wanda zai tarbe shi kuma nan shi ma ya taho ne domin ɗaurin wannan aure don haka don Allah yana roƙon uzuri na ce masa a matsayinka na gwamna wanda shugabanmu ne kai duk abin da kake bukata in ka gaba mu yi maka ba sai dai idan abin ya fi karfinmu don haka mun ɗaga kafa kuma muna jiran isowarka insha Allahu ta'ala to shikenan mai faruwa ma ta faru to saboda haka a mai girma gwamna ya nemi wannan uzuri kuma muka yi masa to alhamdulillahi gahi ma ya iso a cikin wannan bayani da muke na bada uzurin shi gahi nan ya iso muna addu'a Allah ya kara masa lafiya da imani na'am dukkan godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman gudunmawarsa da agajinsa da tallafinsa muna roƙon tsarin Allah da ya tsare mu daga sharorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirye da shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu ka ɗora mu kan daidai bayan haka ya ku ƴan uwana masu albarka hutubar mu a yau za ta yi magana ne akan adabul adabul amali wal kasab wato ladubba na aiki da kuma neman arziki da tafiya ka je kai aiki don ka nemi arziki abin da yasa na zaɓi ne wannan hutuba sati biyu da suka gabata na yi hutuba guda biyu a masjidu umar bin al-khattab da ke federal locus masallacin babban malamin mu malam musa adam mai hula allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya da imani wanda wancan sati na farko muka yi magana akan muhimmancin taimakon addini da gina guraren ibada hudubar bata kare ba satin da ya wuce muka ainihin wato karisa ta to sai naga kuma bai yiwuwa mutum ya ce zai yi sadaka ko kyauta alhalin bahi da abin da zai bayar larabawa suna cewa faƙidi shai'a la yu'tihi wato mutumin da bai shi da ba shi da abu baya iya ba da shi to ta hanyar yaya za ka yi kyauta ko sadaka shine ta hanyar idan kana da sana'a ko kana da aiki ko kana harkoki na samun kuɗi sannan ne za ka iya yin wannan don haka za mu yi magana yau a takaice hudubar za ta fara ne yau amma na kare wata ni ma ban sani ba sai Allah saboda haka za mu fara ta dai a yau insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki dai cikin luɗubinsa da hikimarsa da kuma girman ƙudurarsa da kuma yalwatacciyar rahamarsa ya sanya wannan duniya gida ne na sai ka nema sannan ka samu sannan gida ne na kai aiki ba wai ka zauna kara zube kana jiran wasu su ɗauka su baka ba wani lokaci za ka tahi ne don neman yadda za ka rayu to haka kuma za ka tahi don neman yadda za ka samu rahamar ubangiji ma'ana in dai ka yadda kana kwantar rahamar Allah ba za ta same ka ba sai ka yi aiki yasa Allah ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari to aljannar firdausi ta zamanto liyafa da masauki a gare su ashe kenan bai yiwuwa a shiga aljanna sai idan an yi aiki to haka bai yiwuwa mutum ya samu arziki sai ya nema yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ala ku saurara inna sil'atallahi inna inna haja inna sil'atallahi ghaliya lalle hajar Allah tana da tsada inna sil'atallahi aljanna lalle hajar Allah ita ce aljanna ma'ana sai ka wahala sai ka tashi haikan sai ka zage wurjanjan afujajan ka nema sannan ka samu to haka arziki bai yiwuwa rana tsaka kawai ka zama mai kuɗi ko bai yiwuwa rana tsaka kawai ka zama mai arziki bai yiwuwa haka kawai ka ji ka da wata wadata sai ka tashi ka nema kamar yadda malamai suka tabbatar da wannan saboda haka malamai suka ce dole sai mutum ya nema wannan dalilin yasa annabawa da yawa muka ji a cikin ayoyi na alkur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa suna aiki domin neman yadda za su rayu tare da kuma babbar mas'uliyar da take kansu ita ce ta da'awa zuwa ga Allah amma wannan bai hana su su higa su bundun bundun na ya za su rayu da ya za su addinin su da ya za su al'amuran su baki ɗaya ba saboda haka dole ne ka zage wurjanjan ka nema wannan dalilin yasa Allah madaukakin sarki cikin suratul nabi aya ta goma sha ɗaya yace waja'alna nahara ma'asha mun sanya wato yini ma'ashan abin yin amfani da shi wajen a nemi yadda za a rayu domin kalmar ma'asha ba tana nufin kawai na ayyawo a gari ba a'a ma'ashan ka tashi ka shiga ka fita ka nemi yadda za ka rayu sannan Allah maɗaukakin sarki a can ƙarshe ƙarshen suratul juma'a a aya ta goma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan aka idan da sallah ku bazu a bayan ƙasa ku nemi falalar Allah ma'ana ku nemi arziki wabtagu min fadlillah sai ce wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihuna annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana a hadisi ingantacce wanda al-imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la an ya'khudha ahadukum habluhu wallahi ɗayan ku ya dauki igiyarsa fa yahtatibu ala zahrihi yaje ya tsaro itace a gadon bayan shi ya zo ya sayar ya samu kuɗi khairul lahu wannan ya fi alheri a gare shi min an yas'alan nasa a atuhu aw mana'uhu sama da zai yana roƙon mutane ko su bashi ko su ainihin wato hana shi ba lalle bane ya samu a hannunsu kuma ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana zaune sai ya ga sahabbai sun kalli wani matashi ya fito kakkarfa lafiyayye ya buga samma ko zai tafi kasuwa ko zai tafi neman gurin aiki faqala sai sahabbai suka ce faƙalu wai ha haza lauka na shababuhu wa jalduhu fi sabilillah tir da wannan ina ma a ce samartakarsa da ƙarfin sannan wajen jihadi da yaɗa addinin Allah zai tafi ku ji fa ka san dai jihadi dai ba abin da ya kai shi yaɗa aikin Allah ko babu aikin da ya kai shi a gurin Allah to amma bari ku ji amsar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shugaban masu tarbiyyar mutane ya gaya wa sahabbai akan wannan mutum su sai raina abin da ya fito yi ya fito zai tafi nema ya fito zai tafi buge-buge zai tafi zai tafi aiki zai tafi ofis zai tafi gona sai suna ganin wannan karfin nasa ina ma a ce yada addini ya tafi sai manzon Allah ya ce wa in khana kharaja yas'a ala zahid ala waladihi kar ku faɗa haka idan mutumin nan ya fito ne dan ya tafi dan ya nemo bukatun ƴaƴansa fa innahu fi sabilillahi to shi ma za a bahi ladan wanda ya da addinin Allah wa in kharaja yas'a idan kuma ya fito ne yana tafiya kharaj yas'a ala nafsihi ya'ifuha ko ya'ifuha ya fito ne yana kokarin ya je ya nemi abin da zai tara mutuncin kansa da kansa manzo Allah ya ce wannan ma akan tafarkin Allah yake da haka kai mai fita nema ka sani kana kan tafarkin Allah ne kuma kana kan ladan samun mai tafiya akan tafarkin Allah idan ka fito kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna to haka kuma duk mutumin da ya fito nema ma akan tafarkin Allah yake inji annabi Muhammadu hadisin Bukhari da Muslim sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ya tafi ne domin ya je nemo wa 'ya'yansa ƙanana abinci ko kuɗin makaranta kuɗin school fees ko wani makamancin haka shi ma akan tafarkin Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana dangane da al'amarin Annabi Dawud yake cewa kana nabiyullahi Dawud ma akala ahadun ta'aman man mutum bai ci abinci a bakinsa ba khairan min an ya akula min amali yadihi sama da a ce ya ci daga aikin da ya yi da hannun shi sai ce wa inna nabiyallahi dawuda lalle annabi Allah Dawud annabin Allah Dawud kana ya akulu min amali yadihi wannan shi ma daga aikin da ya da hannunsa yake ainihin wato ce shi ma Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin sa kuma wannan ita ce isharar da Allah madaukakin sarki ya mana a cikin suratu Saba tun daga aya ta 100 har aya ta 111 Allah subhanahu wata'ala yace wa laqad atayna Dawuda minna fadla haƙiƙa mun baiwa Dauda falalar mu mun ba shi alheri ya ce ya ji balu auwibi ma'ahu wa tsayir kai dutse yi tasbihi ambaci sunan Allah tare da annabu dawuda da tsuntsaye da haka idan annabu dawuda ya zauna yana karanta littafinsa ko ya zauna yana zikirin Allah duwatsun da ke gefensa gaba ɗaya da kuma ainihin wato tsuntsaye tare da shi suke tasbihi ga Allah suke ambatan Allah wannan farala ce da Allah ya yi wa annabu dauda sai Allah ya cika ta kuma da cewa wa alanna lahul hadida mun sauƙaƙe masa ƙarfe ta hanyar ya ƙera garma ya ƙera fatanya ya ƙera magirbi ya ƙera lauje ya ƙera wuƙa ya ƙera kibiya ya ƙera matsefata da dai shauran kayan ƙere-ƙere don haka ya tabbata malamai suka ce annabi dawud ya kasance ainihin wato maƙeri ne haddad ne mai ƙira ne saboda haka sana'arsa kenan jama'a idan annabawan Allah Allah bai bar su ba sanda ya hada su da hidiman neman na kansu ya za a yi da ni da kai mu zauna wai muna jiran wani ya bamu wannan kashe zuciya ne da rashin neman mutuncin kai da lalata al'amari ya zamanto rayuwarka kullum kai kana ɗamfare ne sai dai kawai kana jira wani ya ɗebi kuɗi ya baka baka kama hanyar nema ba kuma malamai suka ce galibi idan mutum ya kama hanyar nema din to a cikin hanyar ne zaka ci karo da wani alheri daga gurin wani a cikin hanyar ne zaka ci karo da wani ya ɗauki wani abin alheri ya baka ni na san mutane da yawa waɗanda in sun ga kana da kazar-kazar ɗin kasuwa za su ce zo in baka jari ka je ka juya in ka gama ka dawo min da shi amma ka zo ka samu mutum kawai akan akan benci ya zauna ya mimmike kafafu ba shi ba aikin fari ba balle na biki ka ɗauki miliyan goma ka bashi kai ma ka san ina ka zuba ta sannan wanda daga cikin magabata Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama yake gaya mana kan cewa annabi Musa ya kasance istagala bi ra'ayil agnam wato ya shagaltu da, da ainihin wato kiwon dabbobi ne wanda mun ji kissarsa wasu suka ce da annabi Shu'aib wasu suka ce da wani ne daga cikin bayin Allah ba annabi Shu'aibu bane cewa annabi Shu'aibu ya bashi wato ya ɗauki hayarsa ne ya masa kiwo na shekara goma ko shekara takwas sannan ya aura mishi ya shi kwaya ɗaya wanda ya tabbata cewa shekara takwas ɗin da ya bashi ya bashi zaɓi ne ce ko kai shekara takwas amma idan ka cika goma babu laifi malamai suka ce annabi musa shekara goman yayi sannan aka aura masa mata kaga inda a wannan zamani ne idan ka aure ta ba da gaggawa zaka sake ta ba kuwa saboda lalle kuwa in ka sake ta zaka ƙara wata goman kafin ka samu wata to wannan duk yana nuna mana irin yadda wato mutane annabawa da manzanni suka zage wajen nema ba tare da sun zauna wani ya basu ba mun sani da cikin sira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa annabi makiyayi ne kuma mun samu a cikin kiwon ne ya haɗu da matarsa ta farko ita ce nana khadijatul kubra allahu yarhamuha wa yalhaquna biha fil jannati allah ya mata rahama ya haɗa mu da ita aljannar firdausi khadija ta ɗauki kuɗinta ta bawa manzan allah sallallahu alaihi wasallama saboda amincinsa saboda kasancewarsa mutumin kirki ya je shi ya juya kuma aka samu ribobi da yawa aka samu kuɗaɗe da yawa a hannun na Khadija muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ya ya hada mu da su a aljanna to wannan su ne annabawa jama'a wanda daga cikin magabata sai na Umar Allah madaukakin sarki ya masa rahama yana cewa kada ɗayan ku ya zo ya zauna yana cewa Allah madaukakin sarki ya bashi arziki alhalin bai tahi nema ba yace ku sani cewa lalle sama fa bata ruwan azurfa ko zinari abdullahi dan mas'ud ko yace inni la akrahu ar-rajula farigan la fi amri dunyahu wala fi amri akhiratihi wallahi nakan kyamaci mutumin da zagan shi kara zube yana zaune shi baya aikin duniyarsa shi ko baya aikin lahirarsa abdullahi dan mas'ud yace idan ina kana neman mutumin da na fiki a duniya shine irin wannan mutanen masu zaman banza da zaman kashe wando da yawa a gari ba gaira ba sabab kawai suna jira wani ya ɗauki kuɗi ya basu iska ta taso wa wasu daga cikin magabata akan jirgin ruwa suna tafiya sai iska ta taso tana tangal-tangal da su to a cikin wannan mutane akwai wanda daga cikin manya-manyan malamai sai waɗannan mutane na cikin jirgi suka ce masa akara makalla ruwan nan ba bala'i ba ne ba ainihin wato tashin hankali ba ne da tsanani a ce kawai don mun tafi neman abinci iska tana ta watan gaririya da mu ka hauro ka ruwa ya dake ka ka tafi kasuwar ƙauye sanyi ya dake ka rana ta dake ka duka sai wannan ba cin mutunci ne da wulakanci ba ba za mu koma gida mu zauna ba sai ce ku sani billahi lazi wulakanci da kaskanci ya tabbata ne a gurin ka zuba ido mutane su baka imam ahmad dan hanbali Allah ya masa rahama yake cewa an tambaye shi akan mutumin da ya zauna baya son yin harka ta neman kuɗi me zaka ce akan wannan mutum imamu ahmad sai yake cewa wannan mutumin ya jahilci ilimi ya jahilci rayuwa ya jahilci zaman tare ya ce ba ku duba ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce allah ya sanya arzikina a ƙarƙashin inuwar mashina ma'ana sai ka buga ka buga sannan sai ka samu nasara luqmanul hakim allah ya masa rahama ya ce ya kai ɗana yana yi wa ɗansa nasiha ya ce ishtagil bil kasabil halali alal faqar ya ce ina baka wasiya da nasiha ka nemi hanyar neman abinci don kai maganin talauci ya ce fa innahu maftaqara ahadun qattu illa asabahu salafatu khisali ya ce domin wallahi babu mutumin da zai zauna baya aiki talauci ya zo ya baibaye shi face sai abubuwa guda uku sun zo sun baibaye shi na farko riqatun fi dinihi zai samu rauni a cikin addininsa ma'ana ya zamanto ba shi da ainihin wato katabus a cikin addini idan talauci yama dukan kawo wuka na rantse da Allah ko liman ne ya kwala kira haushin sa kake ji liman ya kwala kira za a tsaye da sallah sai kai tsaki wallahi saboda baka da shi wa da'afun fi aqalihi kai mutum zai iya samun rauni a cikin hankalin shi saboda babu kuma sau da yawa ka je ka ga mahaukatan da muke da su na rantse da Allah aka yi wani wanka aka sa masa sabbin kaya aka bashi abinci ya kyat aka sa shi a ɗaki mai fanka aka ɗauki jarin dubu ɗari aka bashi magana ta ƙare sai kaga ya dawo yana cewa ni a ina nake ne kana duniya ne yau ka tafi lahira kuma wa zahaba muru'atihi sannan mutum zai iya rasa muru'arsa da darajarsa idan baya neman arziki wa a'zamu min hadha malamai suka ce abin da yafi wannan muni istighfafun nasi bihi mutane za su raina shi wannan duka yana daga cikin wasiyar malamai yana daga cikin faɗakarwar malamai akan mutane su tashi su nemi kuɗi su tashi su nemi arziki abu suleimanu darani shine magana ta ƙarshe da zan faɗa allah maɗaukacin sarki ya masa rahama yana cewa mu fa addini a gurmu ba shine ka zo masallaci kai ta sallah ba kawai kafafunka su kafu gaban allah kai ta sallah ya ce mu ba shine kaɗai addini a gurmu ba daga cikin addini shine ka tashi ka je ka nema kuma ka je ka nemo sannan ka taho masallaci a yi ibada da kai ya ce to wannan yana daga cikin ainihin wato addini mu a gurinmu in ji abu suleiman addarani allah maɗaukacin sarki ya haɗa mu da shi a jannatul firdausi dan uwa wannan khutba kamar yadda na faɗa farko ne yau muka fara ta ba mu san ranar karewar ta ba za mu takaita a nan saboda lokaci kamar yadda ɗazu na gabatar muku a alhamdulillah yau muna tare da manya-manyan baƙi a wannan masallaci namu mai albarka a masallacin juma'a na nan miyatti da ke nan anguwar bolari a kuma nan kan titin mai tama yusuf sile a kuma ainihin wato wannan gari namu na gombe a mun samu bakuncin ko ziyarta ta mai girma gwamna alhaji muhammadu inuwa ya haya a dan majan gombe kuma ko gezau kuma ko ɗarɗar har ilau wanda ya halatta mu wannan masallaci domin ya zo ya ziyarce mu kamar yadda ya saba kullum ina faɗa cewa ba wai wannan karo ne ko shi ne na farko na biyu ko na uku ko na hudu ko ma na biyar na zuwan gwamna wannan masallaci domin ya zo mai sallah tare da shi ba sau da yawa ma ba wasu munasabobi ne suke kawo shi ba haka kawai zai yanki duro ya ce to yau a gurin malam albani za mu sallah a masallacin ne yace wannan abin yana mana daɗi kwarai da gaske ko muna jinjina masa a bisa wannan kokari Allah ya saka masa da ainihin wato alkhairi Allah ya biya shi da aljanna kuma Allah ya ƙara masa kwazo da hazaka da san addini da kuma taimakon addini da taimakon musulunci da taimakon al'ummar musulmi ga baki daya a kuma alhamdulillah wannan aure na ƙyarsa ne kuma na ɗansa ne domin ya ce ga ainihin wato profeso aliyu usman yalnafaci a sannan kuma shi angon shi ma ɗa ne a gurinsa don mahaifinsa babban amini ne na ainihin wato gwamna don haka wannan shi ne abin da hausawa suke cewa tona ne maina ne kuma dakan ɗaka shi karɗaka tankaɗan bakin gado duka so saboda haka aure ne na gida wanda za a haɗa shi tsakanin abota da zumunci tsakanin waɗannan bayan Allah guda uku muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi shi kuma dokta marigayi da Allah ya masa rasuwa muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi shi mahaifin wannan ainihin wato ango din to sannan wannan hutuba ta mu ta zo daidai da ainihin wato wasu ayyuka da muka ga shi mai girma gwamna yana kokarin yi a garin nan wanda ko shakka babu mun tabbata wannan za su ƙara samar da aikin yi ga ainihin wato matasa amma bari in ɗauki abu guda ɗaya kawai na bada misali da shi shine wannan gandun masana'antu da ake ƙoƙarin ginawa a ainihin wato garin daɗin kowa wanda wannan gandun masana'antu muna magana da ciyaman na kwamitin da suke rike da wannan guri ya ce mun akalla idan an gama wannan guri ma'aikatan da za a samu akalla mutum dubu ɗari biyu za su yi aiki a wannan gurin da izinin allah za su samu aiki kuma za su juya domin samun arziki to dama azurta mutane ta hanyar ka ba su ko ka ba su wallahi ko me ka ba mutane ba za su taɓa yin arziki ba me azurta mutane shine waye shine Allah subhanahu wa ta'ala amma babban aikin shugaba idan Allah ya ba shi shugabanci shine ya samar da wata hanya da dukkanmu idan mun tashi za mu je can mu tare kowa ya kafa dan bencinsa da dan shagonsa da dan kamfaninsa don ya kasa ya ainihin wato sayar domin samun arziki in shugaba ya ma wannan billahi lazi la ilaha illa huwa ya gaba maka komai wannan shine manya manyan ayyukan da shugabanni ya kamata su sa a gaba kuma alhamdulillah a irin kokarin da gwamna yake wajen ya ga cewa ya samar da ayyuka ga al'ummar jihar Gombe yayi iyakacin yin sa wajen samar da wannan masana'anta wanda kusan an ce a north east gaba daya in aka gama wannan aikin to babu kamata duk north east gaba daya duk arewa maso gabar na Najeriya gaba daya babu kamata ba mu ba da muke nan gombe hatta waɗanda suke wajen gombe za su shigo domin su ci albarkar wannan abu muna magana da alhaji bashir investment ya ce a halin yanzu haka a ƙoƙarin gina wannan gurin da ƙoƙarin aikace-aikacen da ake ma'aikatan da suka je suka samu aiki a gurin sun kai mutum dubu hamsin a halin yanzu a ƙoƙarin aikin ba wai an gama aikin an fara gudanar da shi ba a kokarin da ake a gina kaza fulamba ya je mesin ya je kafinta ya je wane ne yace kusan mutum dubu hamsin suna kan aiki wasu sun gama sun tafi wasu kuma yanzu ma suke shigowa lokacin su yanzu yanzu yanzu yayi saboda haka waɗannan abubuwa da shine girma gwamna ke samarwa muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi yanzu ga man mai abin nan kwalmani man kwalmanin nan kamar yadda na faɗa ranar da aka zo aka kaddamar na yi khutba musamman akan wannan abu na faɗa muku kan cewa daga cikin manya-manyan achievement da mai girma gwamna ya cimma a wannan zamani nashi muna addu'a subhanahu wata'ala ya sa a cimma wanda suka fi shi a tenuwa ta gaba shine samar da wannan mayi na ainihin wato kwalmani wanda wannan ba karamin alheri bane ma'aikata kamfanoni kuma ba iya mai ba hatta harkoki na kasuwanci da al'amura abubuwa da yawa fatan mu dai kawai shine Allah ya nuna mana lokacin in ko babu mu Allah ya sa ƴaƴan mu da jikokin mu su amfana da wannan al'amari waɗannan kaɗan ne daga ciki in ba ku manta ba kwanakin baya can da jimawa ranar da mai gudanwa gwamna ya sa ana a recertification na filaye da kuma redesignation wato yadda za a ƙara tsara garin gombe da yadda za a sake fitar da ita ta zamanto a bisa taswira na duk wanda ya shigo zai ga alheri ga wannan ainihin wato gari da wannan jiha a cikin wannan tsari sai zamanto gwamna ya ce a zo duk masu filaye da masu abubuwa a ainihin wato saita su a gyara su sai mutane suka dinga surutai suka dinga maganganu suka dinga abubuwa waɗanda suke ga su ga kamar su to me ya biyo baya sai zama mutane suna ganin za a kwace musu filaye ni da kaina na kira gwamna mun fi minti talatin da shi muna magana na rantse da Allah kuma gashi yana zaune na ce masa mai girma gwamna an ce zaka kwace filayen mutane yace malam albani me zan yi da fili yace na rantse da Allah yanzu ni filin da nake jira shine filin da za a kwantar da ni idan na kwanta na rasu wanda kuma wannan kyauta ake bayarwa ba siya kowa yake yi ba nace haka ne yace amma so muke mu ƙara gyara jihar mu mu saita ta mu daidaita ta wannan shine abin da muke bukata yace yanzu ka kalli irin kagarawal ka kalli irin malam inna ka kalli irin kaza sai ka taho da mota ko kwana-kwana masu kashe wuta sai ka zo ka ga guri ya toshe babu inda za ka shiga na ce haka ne ya ce to so muke kullum anguwanninmu su dinga tafiya a haka na ce ba zai yiwu ba gaskiya ya ce to wannan shine manufar amma in kwace fili zan yi a jira a gani wannan dalilin ya sa an ba kwamanta ba na zo nan ne hutuba na faɗa ƙarara dan ni haka nake ni ma akan gaskiya ta na rantse da Allah ko geza wallahi in dai akan gaskiya ta ne to ko geza ko ɗarɗar wallahi ba na ji ina fata an fahimci magana don haka na zo nan na faɗa na ce gwamna ya ce ba zai kwace filin kowa ba to Allahu akbar tsarki ya tabbata ga Allah yau sai gahi mutane da kansu suke ɗaukar takaddunsu suna tafiya gojis ana musu recertification ana saita musu suna karɓar jenu takaddu na filayensu za su sai da su in sayarwa ne za su gina cikin nutsuwa da kwantar hankali ba tare da wata tangarɗa ba to mai girma gwamna ka ci gaba da irin waɗannan ayyuka muna maka fatan alheri akwai surruka masu yawa na rantsi da Allah na harkar addini da harkar da'awa da harkar al'amarin ayyuka da harkar tsarin gwamnati wanda mu da mai girma gwamna muke bashi shawara wanda kuma ba abu ne wanda sai na faɗa maka a yanzu ban kaga dama ka yadda kaga dama kar ka yadda amma dai satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tazawwadi ni na tabbata aje aje Allah madaukakin sarki zai nuna idan muna bawa wannan bawan Allah shawara kirki wallahi Allah zai nuna muku idan ba ma ba da shawarar kirki kawai bukatun kanmu ne ke sa muke zuwa gurin shi wallahi Allah zai nuna insha Allahu ta'ala amma ni na shaida haka Allah da yake saman bakwai ya shaida haka shi kansa gwamna ya shaida idan mun zauna da shi kullum ga matsala kaza wa excellency ta za a tare ga al'amari kaza ya taso ta za a tare ga al'amari kaza ya taso ta za a tare wasu misalan ma bai kamata na faɗe su ba domin misalai ne wanda idan mun faɗe su an ji muna tattaunawa da gwamna akan su to kamar mun fasa wa kanmu wuka ne mu al'ummar musulmi saboda haka ya rage namu ko mu yadda ko kar mu yadda mu dai muna isar da sako Allah kuma shine babbar shaida muna addu'a Allah ya ƙara masa lafiya da imani Allah ya sa ya gama da duniya lafiya daga ƙarshe muna addu'a Allah ya sa ai wannan aure lafiya a gama shi lafiya kuma shi professor El Nafati VC na Gombe State University muna maka addu'a Allah ya ƙara lafiya da imani Allah ya sa a gama wannan aure lafiya muna tare da Baba Jalalu wanda shine tsohon famanin sakatare na Vila shi ma ya zo daurin auren nan da dai shauransu shi ma gwamna mai malabu ni muna fatan wala Allah kafin mu gama mu addu'a zai iso nan in kuma bai iso muna addu'a Allah ba hila don wannan kyakkyawan niyya da yayi kuma Allah ya sa mu gama da duniya lafiya jama'a mun tsawaita kuma an samu tangarda mun ba da hakuri tun a karan farko muna fata jama'a za su yafe mana tunda ba mu taba yin haka ba a wannan masallaci sai yau tunda aka bude shi tsawon sama da shekara goma muna addu'a subhanahu wataala ya sa albarka ya sa mu gama da duniya lafiya ya sa aljanna ta zama komar mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله